نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanon wata 19 ga watan jima'a ula shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 13 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami ash-shaykh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a karatun mu na jiya mun tsaya ne ko za mu tashi a mazahirul kibar mazahirul kibar aka ce mazahir jam'i ne na mazhar ma'ana abin da yake bayyana wani abu abin da yake fito da wani abu fili idan aka ce mazahirul kibar abubuwan da suke nuna girman kai wasu abubuwa ne guda biyu da malam zai kawo mana su wanda duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin ɗaya daga ciki to Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yana da wata siffa daga cikin siffofin girman kai na farko ma ce raddul haqqi abu na farko shine raddul haqqi mayar da gaskiya ko juyar da gaskiya ko kin karɓar gaskiya ya kasance mutum ba a gaya masa gaskiya baya karbar gaskiya idan abu ba daga wajen sai fito fito ba zai karba ba idan ya rena ka ba zai karba abin da yake wajen ka ba yan uwa irin wannan siffa ta farko ita ce siffar da galibi daga cikin al'ummomin annabawan da suka wuce ta kai su halaka ita ce kuma ta sa Allah madaukakin sarki halakar da su shine rashin karbar gaskiya daga annabawansu Allah madaukakin sarki ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi ma'ana ya yi girman kai a doron ƙasa girman kai da ya a doron ƙasa wajen mai wajen ƙin karɓar gaskiya da kuma mai da ita daga annabawan da suka zo musu da ita malai ce min mazahiril kibar daga cikin abubuwan da suke bayyana girman kai shine annal insana alladhi yatabayyanu lahu khata'uhu shine mutumin da kuskurensa da rashin daidansa ya bayyana fili karara a gare shi ya gane ya yi kuskure ya yi ba daidai ba amma wala yarji'u ila alhaqi wala yaqbalu ba zai kuma dawo zuwa ga gaskiyar da ya gane kuskurensa a kanta ba ba kuma zai karɓi gaskiyar da za a gaya masa ba mutum ya san abin da ya ba daidai ba ne yan uwa wannan bayanin da muke ya shafi al'amarin duniya da al'amarin lahira ma'ana ya shafi al'amarin addini ka gano kai wata fatawa kai wani karatu kai wani abin da yake na faɗakarwa ne ga mutane ka gane kayi kuskure ko kuma a ganar da kai amma sai ka ƙi karɓa kuma sai ka ƙi gyarawa wannan ‘yan uwa daga kowa ya fito alama ce ta girman kai haka a duniyance a matsayinka na wanda kake mu'amala da jama'a za ka yi abubuwa da dama a kasuwancinka al'amarinka na gida a sha'aninka da makota da mutane a nuna maka abin da kai ba daidai bane ka ce kai baka san wannan ba kai tsalle ka dare ka ce abin da yake kai shine shi abin da kake kai shine gaskiya dan uwa ka sani wannan alama ce ta girman kai ka sani ko baka sani ba alama ce ta girman kai saboda haka babban abin da shari'a take so shi ne duk lokacin da mutum yayi kuskure a addini ko a mu'amala har aka iya fahimtar da shi cewa abu kaza da kai ba daidai bane babban abin da yake kansa shine sai ya duba ya ga ba daidai din bane in ba daidai bane ya tabbata sai ya kwari ya gyara shi idan kuma rashin fahimta aka masa kuskuren fahimta aka masa sai ya fahimtar da mutane da za su fahimci shi wannan shine abin da yake daidai malaiti inda ma yakunu dafi'ul wahidu ala zalika huwa al-kibar kadai abin da ya hana shi abu guda ɗaya da ya hana shi karɓar wannan gaskiyar ya tunkuɗe gaskiya shine girman kai kawai fakan min shaykhin kabiri malai ce nawa nawa ne daga cikin manya manyan malamai aw alimin ko kuma masani naqashahu tilmizun saghiru wanda za a samu wani ɗan ƙaramin ɗalibinsa ya tattauna da shi fi mas'alatin a cikin wata mas'ala ta addini wata bayyana lahu khata'uhu kuskuren sai fito ƙarara a gare shi walakinahu lam yarji sai dai shi wannan malami ko shi wannan babban mutum ba zai iya dawowa ila alhaqi ba zuwa ga gaskiya ana fatan wa kibaran dan kawai tsabar taurin kai da girman kai mas'ala ce ta ilimi malami ya tattauna wani wanda bai kai shi karatu bai gano wani kuskure ya yi masa istidraki ya dan fadakar da shi ta hanyar da ta dace ba ta hanyar tsiwa ba ba ta hanyar rashin kunya ba ba ta hanyar maganganun da ba su dace ba a ta hanyar da ta dace amma duk da haka sai ga ai yazo ya zauna a gaban mutane ya janya magana ta jiya to ai ya faɗo za a ce bai sani ba ina fata an fahimta yan uwa to yan uwa wannan alama ce ta girman kai eh in dai kai ba annabi bane dole wata rana wallahi sai kai kuskure duk karatunka duk iliminka ana nan ana nan sai kaga wata matsala ga ta karama ce amma sai kaga Allah madaukakin sarki bai datar da kai a cikin ta ba ka zame sai ka faɗa abin da ya baki ba daidai ba sai kaga wani ɗalibin kuma da yake ƙasa yanzu ya faɗa kan da kai ita ba haka bane shi sa ka'idar malamai ka'idar malamai za ku ga malami baya zama malami cikakken malami sai ya ɗauki ilimi a ɓangarori guda uku sai ya yi karatu a wajen wanda suke saman sa malamansa wanda su suka fi yawa sannan sai ya zauna da tsarikunsa sa'anninsa sun yi karatu sannan sai ya yi karatu a wajen wanda yake ƙasarsa ina ba ta amfani da yau wato sai mutum ya yi haka sannan yake zama cikakken malami dan akwai wani ilimin da wallahi wanda yake da ilimin wanda ya san ilimin kuma ƙasa yake da kai ilimi idan ka ce kai ba wani bai isa ya karanta da kai karatu ba wani bai isa ka zauna a gaban sa kai karatu ba to kai girman kai kuma wani ilimin ya wuce ka har abada isa magabata suka tara ilimi da yawa a rinka cewa mutum wani babban malami shi ba sa san wannan wallahi ba sa so kwata-kwata ko da shi suna ɗaukar kansa su ajiye shi a matsayin da Allah maɗaukakin sarki ajiye shi duk wanda ya kamata su karatu a wajen sa su yi karatu a wajen babban malami imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i alaihi rahmatullah lokacin da ya zo wajen imam malik zai karanta muwatta a wajen imam malik a lokacin ya riga ya gama karanta motsa ma ya haddace ta na fata ta yi ya karanta motsa har ya haddace ta amma a lokacin kuma ya zauna a gaban imam malik ya karanta ta a lokacin ya zauna a gaban ta ya karanta ta imam shafi'i da imam ahmad dan hanbal kowa ya karatu a wajen kowa imam shafi'i ya karanta da imam ahmad dan hanbal hakan imam ahmad dan hanbal ya karanta da imam shafi'i tare da cewa imam shafi'i shine sama idan da a ce imamu shafi'i ya yi girman kai yana gani cewa ai ya fi ƙarfin imamu ahmad san hanbal tun da yadda sunansa ya shahara aka san shi a matsayin shahararren malami ya za a yi karatu a zan imamu ahmad san hanbal ba zai samu ilimin da ya samu ba amma haka magabata suke wannan zai karatu a wajen na ƙasa da shi na ƙasa da shi shi ma idan ya ga abin da bai sani ba a wajen wanda bai abin da ba zai karatu a wajen na ƙasa da shi shi sa a shaykh abdulaziz bin abdullah bin bas alaihi rahmatullah lokacin da Muhammad Amin din Shinqiti ya zo jami'ar Islamiyya ta Madina a lokacin shi Muhammad bin Abdul Abanan bin Baz shine shine kamar kace vice chancellor na jami'ar Islamiyya ta Madina amma da Muhammad Amin din Shinqiti ya zo shine mai littafin Adwaul Bayan fi idah al-Qur'ani bil Qur'an tafsirin da yake shahararre lokacin da ya zo Madina ya fara karantawa jami'ar Islamiyya da ya fahimci cewa wannan masanin alkur'ani ne masanin kaza ne masanin kaza ne sai je sauye zauna wajen sai karatu shine shugaban jami'ar gaba ɗaya vice chancellor ne amma sai je zauna a gaban sai koyi abin da bai sani ba da Allah ya karu ko bai karu ba to haka ake yi shi dalibin ilimi bari an ga muku wani sirri dalibin ilimi in ya haɗu da wanda yake gani mai karatu ne ko magana suke ta hira ba wai hirar kaɗai yake kallo ba yana kallon maganganun da suke fitowa daga bakinsa zai karu wata kalmar kaɗai za ka ji ya faɗa wata kai baka santa ba sai ka riƙe ta shi kenan daga lokacin ka fita daga jahilcin wannan kalmar duk lokacin da ka haɗu da wani wanda ya fi ka ilimi in kai ɗan boko ne kada ka raba da shi sai ka ƙaru in ɗan boko ne shi kai ma ɗan boko ne to kada ka raba da shi sai ka ƙaru idan ɗalibin addini ne kai ka haɗu da wanda yake sama da kai kada ka raba da wanda yake sama da kai ɗin nan sai ka ƙaru shi sa zama da mutanen kirki yan uwa falala ce eh falala ce a maganganun kuma ne da kullun za a karu sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya samu dace amin
bala ce wala haula wala quwwata illa billah kama qila kama yadda ake cewa kama yadda wani mawaki ya faɗa yace lakinnahum lam yasma'u qawla al-huda lamma ata min asghari al-abna'i bal harabuhu bi kulli amrin munkarin wa ramawhu bit ta'qid wal i'ya'i ba sani ba ku tuna wannan bai tuka wannan bai tuka mun karanta su a baya ina ji fasali na hudu ne wasu duk gayan bai tuka wajen guda 42 kun tuna su ko wanda wani matashi yake bayani lokacin da ya zo da addini cikin mutanensa aka yi ta jifansu da abubuwa to a ciki ya gutsuro wannan baitukan ya na wancan in ga koma wancan za ka waɗannan baitukan guda biyu ya ce lakin na sai dai su mutane na lam yasu ma'u ƙaular huda ba su saurari faɗi na gaskiya ba lamma a ta lokacin da gaskiyar ta zo musu min asgharil abna'i daga cikin ƴaƴansu wanda suke ƙanana e me laifinsa saboda shi yana da ƙarancin shekaru ba za a karɓi gaskiya a wajensa ba su da suka karɓar gaskiyar a wajen saman ɗinsu na manya gaskiya ce sun yi karɓa wannan ya suna abin da suka yi girman kai na ba ta fahimta to shi ne ya ce bal harabuhu bi kulli amri munkar bar ma shi suka tashi suka rinka yakarsa da dukkanin wani abin su jefe shi da wancan su jefe shi da wancan duk wata wani kage da wani sharri da wani mummunan kalma da zai sa mutane su guje shi da suka jefe shi da shi wa rabahu bi ta'qid wal i'ya'i suka rinka jifansa da cewa mai tsatsoran ra'ayi ne mai gajiyarwa ne ya fiye kawo abubuwa sababbi a cikin addini ya fiye kaza suka ta jifansa da abubuwa haka al'amarin yake ba ne ce haza fi kafiri min ulama zamani na ya ce kaga irin wannan ɗabi'ar ta idan mutum ya wuce ka ba za ka karɓi gaskiya na gaba ba zai karɓi gaskiya na ƙasa da shi ba ya ce yana da yawa a cikin malaman zamanin mu in ji wahid abdulsalam bani ya ce wannan abu ne da yawa yake a wannan zamani namu amma ulama usalaf rahimahullahu ta'ala yace amma malamai magabata Allah madaukakin sarki musu rahama faqad kanu yaqbaluna al-haqq ayyama kana yace su sun kasance suna karɓar gaskiya duk inda ta kasance eh gaskiya daga ko ina take inda gaskiya ke inda gaskiya ce karɓar ta take me dalili saboda wannan shine tushen addinin namu na musulunci shine abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora sahabbansa akai ba mun karanta hadisi anan ba shedan ya faɗi gaskiya annabi ya yarda da ita ba haka bane ka gani idan da akwai wanda zai faɗi gaskiya a tun kuɗi gaskiya a karba a duk duniyar nan wane ne shedan amma ya faɗi gaskiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da abu da sadaka ka huwa ka zuwa wannan abin da ya gaya maka ne gaskiya ne amma shi fa makareci ne kada wannan gaskiya taka guda ɗaya ta ruɗe ka taka guda ɗaya ta ruɗe ka shi makareci ne tantiri to amma dai annabi ya tabbatar da shedan ya yi gaskiya a nan wannan to shi sa ko faɗa kake da mutum ko ba ka shiri da mutum inda ya faɗa gaskiya ka tabbatar da ita gaskiya ce wannan shi ne adalci e wala ya jiri manna kuma shan'anu ƙaumin ala an saddu kuma wala ya jiri manna kuma shan'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu i'dilu wa aqrabu aqrabu littaqwa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kada gaba da kiyaya da kuke tsakanin kai da wani ka rinka ture gaskiya sa wato sai kasance abu guda biyu ne ga laifin da kake yi na gaba ga kuma laifin da kake yi na girman kai gaba da barin gaskiya shi yasa ka danne rashin jito ka da shi ya faɗa gaskiya ka ce alhamdulillah wannan abin da ya faɗa gaskiya ne shikenan ya so wancan kuma sai ka sai ku kuri ku ji musulhun ta kanku malai ce fa hadha abu hanifa rahimahullahu ta'ala yace wannan babban malami ne abu hanifa Allah madaukakin sarki masa rahama yaqulu yana cewa ta'allamtu nuskal halqi min al halaq yace na koyi ibada ta yin aski daga mai aski ne Allah subhanahu wataala ya kaddara a cikin ayyukan da za a yi dakin haji akwai mai akwai aski ba ya zama ibada ba kenan haka ne ko la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah mai aminina muhallikina ru'usakum kun ga muhallikina ru'usakum kuna masu aske kawo kanku kun ga aski menene ashe ibada ce to tunda ibada ce shi Abu Hanifa Allah ya masa rama ba mai aski ba ne ce sai ya koyi yadda ake askin nan a wajen mai aski ba ana yanzu shi ma mai aski ya zama to mai nisa kenan malaminsa malaminsa shi ta duk abin da baka sani ba ka'idan magabata shine sai ka tambayi wanda ka sani eh duk abin da baka sani baka tambayi wanda ya sani shine ka'idar shari'a fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna a bangaren addinin musulunci da sanin fiqh da hadisi da sira da kaza da kaza kai ahlul zikiri ne to kai za a tambaya amma idan aka tsallako abin da yake na tattalin arziki kai ba ahlul zikiri bane anan dan baka karanta baka karanta abin da ya shafi economic ba ina ina fata an fahimta to saboda haka sai a je a tambayi malamai economic da su bayani akan fashin baki na tattalin arzikin abin da zai je yi sai ku ga an zo na lafiya idan abu ya zo na bangaren lafiya kai malamin addini ne ba likitanci ka karanta ba haka bane sai a je a tambayi wanda suke bangarorin lafiya sai su yi fashin baki akai to haɗa irin wannan tim ɗin sai kuga an samar da abin da ake bukata da tija mai kyau malamin addini ya bayani addinance likita ya bayani a likitance masanin tattalin arziki ya bayani injiniya ya bayani injiniyarance shi ke sai ga an tafi da abin da ake bukata ba ba daidai ba ne duk abin da ya faru mutum ya ce sai ya yi magana na tattalin arziki ka fito ka yi magana kai ba masu masalin tattalin arziki ba na kaza ya fito kai magana na kaza ya fito kai magana kowa kawai duk abin da ya faru sai mutum ya ce sai ya yi magana yanzu wannan bayanin wannan abin da yake faruwa na na canza naira da abubuwa da sauransu idan za a yi magana a ilmance to abin da ya kamata shi ne kamar masallacin nan namu tunda abin da muka fi mai da hankali akan sa karatun da ya shafi addini ko da muna da ilimin da yake ya shafi tattalin arziki ba mai yawa ba ne yadda za mu iya fashin baki a kansa to sai mu kira wani masanin tattalin arziki sai mu haɗa lakta sai a tara mutane sai a musu bayanin tattalin arziki a addinance shi kuma wannan masanin tattalin arzikin sai zai yi mutane bayani wannan abin da aka kawo na canjin naira ko kuma abin da aka kawo na takaita fitar da kuɗi zuwa dubu ishirin ko dubu ɗari idan ka shiga banki menene amfanin sa mai rashin amfanin sa shi a matsayinsa na masanin tattalin arziki zai fito maka da kai malamin addini baka sani ba haka bane yan uwa sai sai mutane su ji abin da yake abin da ya kamata a ce sun yi daga lokacin sai a yi kyakkyawan hukunci wa gwamnati daidai suke ko ba daidai suke amma kawai sai mutum ya zo na a sa masa bidiyo da lati bika sai ya rinka bayani cewa wannan abin zalunci ne wannan ba daidai bane wannan kaza wannan ba irin waɗannan abubuwan uwa ba su dace ba gaskiya addini yana da tsari duk abin da ya faru yanzu bari in ba ku misali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi Allah madaukakin sarki yake masa daga sama amma idan abu ya taso masa sallallahu alaihi wasallam saban sai ke tattara ya tattambaye su abubuwa bari ba ku misalin yakin khandak lokacin da yakin khandak Abu Sufyan zai tattaro rinduna ta mutanen kauye da suke gefen garin Makka da sauran Larabawa yace sai ya je ya gama da Annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi kazo suka zagaye garin Madina da yawa da Annabi ya tattara sahabbai tambaye sai yake me ya kamata a yi saboda kowa akwai irin shawarar da zai kawo dauka amfani da ita karshe Salmanul Farisi tunda shi ba dan asalin Balarabe mai dan Farisa ne shi ya kawo shawarar cewa idan abu ya tashi irin wannan ga yadda suke rami suke yi ƙatoto su zagaye ganuwar garinsu ta yadda su suna ciki abokan gawa sai su tsallako ba sai su tsira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe shawarar salmani ya ɗauka kuma aka yi wannan aiki yan an fahimta annabi ya ce ni annabi ba ne ni ake wahayi ni ne kaza a'a sai nemi shawarar masani akan abin kuma da masani ba shawara ya ɗauka ko bai ɗauka ba yan uwa haka ake al'amari a duniya ce amma kawai saboda kai kai misali ne kai karatun addini komai ta sai kai fashin baki saboda Allah komai sai kai fashin baki abin wani abu na likitanci ne sai ka ji mutum ya sai ka ji mutum ya shiga radio inna alhamdulillah zai bayani saboda Allah kai likita ne wallahi wannan kuskure ne kuskure ne kowanne abu a bashi a matsayin abin nan din shi malamin addini yana da rawar da zai taka fiye da kowa a cikin al'umma amma kuma sakin bakin malamin addini da yawa kuma yana zubar da mutuncin addinin nasa dan yanzu misali lokacin da kake bayani akan tattalin arziki wanda shi masana abin ne kallon kai yake tsarara kana ta bayani kawai da Allah ba haka bane yanzu kamar ni ne misali kai ka zo ka ce zaka bayani akan addini baka sani ba sai da gani abin da kake faɗa kuskure ne ba haka bane saboda maybe ni takhassusi na kenan saboda haka ni ma kazo zan bayani akan abin da ban sani ba sai wanda ya san abin ya kallo na ina bayani akan abin da ba daidai ba to kowa ya tsaya inda yake sai ka an samu abin da ya kamata idan muna so mu yi wa jama'a adalci idan abin ya faru komai irin wannan lakta ake haɗawa irin wannan ko a haɗa wani conference irin wannan haka sai a kirawo masana a kan komai kai a matsayinka na malamin addini kawo ra'ayinka a matsayinka na masanin abin kawo ra'ayinka sai ga an fitar da abin da ya kamata Allah maɗaukai sarki ba mu ikon gyarawa bala ya ce ina muke da na wa hadha al-imam malik bayan ya kawo magana ta imam malik sai ce ha ta imam abu hanifa sai ce hadha al imam malik ga ma malam imam malik Allah ya masa rahama yarju ila qawli tilmizihi as-saghir muhammad ibn idris ash-shafi'i fi mas'alati min masail at-talaq yace ga malam imam malik wani lokaci an samu ya dawo daga fatawar da ya bayar saboda fatawar da ɗalibinsa ƙarami muhammad ibn idris ash-shafi'i ya bayar imam malik ya bafa tausa ya dawo zuwa ga shafi'i saboda ya gane ta shafi'i ce daidai akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin saki imam malik ya fatawa akan wani abu na saki imam shafi'i ya masa gyara kuma ya bar tasa ya dawo ta imam shafi'i kamar imam malik wanda kirarin da ake masa cewa la yuftawa malikun fil madina la yufta ba a yin fatawa inda malik yana zaune a madina duk malanta ka ba za ka fatawa ba sai a ce a tafi wajen malik amma imamu shafi'i ya fatawa kuma ya sauka da kanta sa ai man karanta a cikin muqaddima ta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam imamu malik yayi fatawa akan tsitsefe hannu ce bai san wannan ba ko tsitsefe kafa ko tsitsefe hannu yace bai san wannan ba da aka tambaye shi bayan an tashi sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai ke cewa ya sheka ni ko wannan hadisin na same shi haddasani kaza haddasani kaza qala haddasani kaza yayi koro mata isnadi sai ce manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana tsitsefe an yatsan hannunsa ya ce washe gari sai ji imam malik ya dawo yana gyara yana fatawa da wannan abin da aka gaya masa ina fata fahimta yan uwa wato kullum abin da za ka kalla shi ne ka rinka kallon ƙarshen al'amari idan ka yi wa mutane fatawa saboda kada a ce baka sani ba ka ƙi gyarawa ko saboda a ce ka kasa ka ƙi zuwa kai wa mutane bayanin abin da yake ne daidai wallahi ran tashin alƙiyama duk mutanen da suke aiki da wani abin sai Allah ya ɗora maka laifinsu duk wanda suka aiki da wannan kuskuren in dai kana sani ka sani ka gyarawa sai Allah ɗora maka laifinsu shi sa duk malamin da zai maka fatawa yau gobe dawo ya ce kaza ya fahimta ko ya duba ko an faɗakar da shi ya gyara maka to wannan ka gode masa saboda shi ilimi baya karɓar jumuda baya karɓar daskarewa ilimi kullum ci gaba ake kullum bincike ake yi kullum bincike ake yanzu ga imamu shafi'i yana da fatoyi guda biyu akwai kadima akwai hadisa akwai fatoyinsa na da akwai fatoyinsa na biyu akwai fatoyinsa na misra akwai fatoyinsa na sha haka to me ake nufi da fatoyi guda biyu da yayi daga baya kuma bincike da ƙarin ilimi sai ya gano kusurwa wannan sai ya gyara yanzu daraja imamu shafi ta tabu bata tabu ba bata tabu ba ƙaruwa ma ta yi don uwa haka malamai suke haka malamai suke to amma duk mutumin da zai ji cewa shi ya wuce kuskure to gaskiya in wannan alama ce ta girman kai sannan abu na biyu su kuma ɗalibai ko wanda suke ƙoƙarin yin gyaran to sai su san hanyar da za su biyo su yi wa malaman su gyara eh ba zuwa za a yi kawai malam wani ya yi kuskure malam wani bai iya kaza ba a'a wannan ba daidai ba ne hanyar da ya kamata hanyar da ya dace hanyar da shi malamin zai fahimta sai a yi masa gyara wani ma abin kai ba za ka iya zuwa kai malamin gyara ba samu wanda zai iya zuwa ka gaya masa shi sai same shi su tattauna dan kamar yadda manya suke faɗa cewa ba kowanne abu ne kai a matsayin ka zaka ce sai ka je kai wa babba gyara a kansa ba akwai abin da kai ba za ka iya ba misalin da zan baka shi ne duk nan bamu da iyaye muna da iyaye ai akwai abubuwa da yawa da muke gani iyaye mu suna yi na kuskure yanzu komai ne kai sai ka je kai babanka gyara akai da Allah komai ne in dai da mutunci da kunya mutun dan mutunci ne ka je ka zama baba na zo ne maka gyara ne saboda misali wannan abin da ya na kuskure zai zama daidai ba zai taba zama daidai ba to amma kai yanzu kai a matakin da kake akwai wanda kake gani abokinsa ne eh shi na su suna zama a shimfaɗa ɗaya su hira su tafki haka su hira su duk komai suna yi tare saboda haka shi in ka je ka gaya masa ya san yadda zai gaya masa ba shi kenan ba sauraka wani abin bai kamata karmewa babba abin nan a kansa ba idan ka san kana kuna da kyakkyawar alaƙa da za ka iya masa babu laifi to amma an ka san ba zai fahimci ka zai ɗauka mara kunya ne kai ko abin da ya kamata ka to sai ka samu wanda yake kike gani zai iya sai ya basa wannan shine abin da ya kamata dan wani gyaran kuma a garin gyaran kuma sai a je a rasa ido eh kamar yadda bawo shi yake faɗa kamar a garin gyaran gida an je an rasa ido to wannan shine abin da da yawa daga cikin ɗaliban ilimi yanzu ba su fahimta ba wannan social media ɗin da ta yawa za ku ga rashin kunya da rashin mutuntaka da rashin girma ya yawa kowa sai aka famila sadiq ya soki wancan malami karamin malami ya soki babba kaga wancan ya mewa da wannan raddi maganganu na rashin mutuntawa wallahi ɗan uwa wallahi wannan nayi rantsuwa har da Allah ba tafarki ne na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora al'ummar sa akai shine baya daga cikin wanda duk baya girmama babban mu ba kuma ya baya baya jin kan wanda yake kasa daga cikin mu shine tafarkin manzon Allah amma sai mutum ya gaba lasifika kawai ki wai gyara zai kuma yana wanda yake sama da shi rashin kunya idan malami abin da ba daidai ba babban malami ne wani malamin shekara talatin da suka wuce arba'in yana wa addinin musulunci aiki wallahi ya kuwa ya sha wahal ya musulantar da magudawa ya koya mutane addini an ƙari da shi wani an kai masa hari an kusa a kashe shi duk saboda addinin musulunci yanzu kuma saboda Allah dan ya zo ya wani abu na kuskure sai a rinka zagin sa ana ce masa mutunci duk an manta wancan alkhairin da ya baya saboda Allah a samu wanda suka isa su gaya masa su je su gaya masa amma kawai kawai mutum saboda abin ya zama arha sai zai samu wani kawai sai aka fa masa kyamara kawai sai fara bayani wai shi ma nasiha zai masa abin da wani yake ba daidai to yanzu ma abin ya kai ya kawo kuna gani ha'yan drama eh ha'yan drama tana tana tana zagin malamai ha'yan drama abin takaici da abin ban haushi naga wadan drama je na cewa da wani malami wai dakta zaki wai dakta zaki dan drama fa ɗan dirama wai da ta zake ki ga malamin addinin musulunci saboda ya ce sana'ar da suke yi ba daidai ba ce haramun ce ya fito ya ce masa wai da ta zake ba ka ji cin mutunci ba shi yana cewa Allah ya kashe shi a cikin dirama da wasa wasa saboda Allah bai ja mana wannan duk mun zama wasu iri duk gaba ɗaya kuma ba mu da tarbiyya saboda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ke ganin mutuncin wani ba wani wanda ya wuce a zage shi ko a ci masa mutunci ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko malami kowa za a iya zagin sa dan Allah ku ga mu wanda ba a zagi kowa za dan Allah wata irin wata irin al'umma muke so mu zama inda aka ce babba ba shi da kima ba shi da daraja to wallahi al'umma ta shiga uku ta lalace Allah ya shirye da mu ba la yace min mazahiril kibari aidan abu na biyu daga cikin abubuwan da suke nuna girman kai ga ɗan adam shi ne ishtiƙarun nasi wazdira'uhum wata'ali alaihim shi ne wulaƙanta mutane da rena su da kuma yin ɗagawa a kansu walaƙar jama'an na biyu sallallahu alaihi wasallam mazahir alkibari fi ƙaunihi malai ta hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara man waɗannan abubuwa da suke bayyana girman kai ga bawa a cikin faɗinsa ya ce alkibiru abinda ake nufi da girman kai shine batrul haqqi shine kin gaskiya rashin karbar gaskiya tun kuɗe gaskiya wa ghamtun nasi da kuma wulakanta mutane ko rena mutane to waɗannan abubuwan sune manya manyan alamomi da suke nuna girman kai wa dan adam Allah madaukakin sarki mana tsari da su ya raba mu da su shi sa ƴan uwa irin waɗannan ɗabi'u kamar yadda na gaya mana a baya ɗabi'u ne na zuciya da duk zuciya ɗan adam tana da su sai dai a hankali tarbiya ta addini da kuma koyi da koyarwa annabi tsira da amince tsara tabbata a ƙarshe suke cire mutun su su suke rage mutun su to shi sa kullum mutai rinka addu'a Allah madaukakin sarki irin waɗannan amradul qulub din rashin lafiya na zuci Allah ya mana tsari da su Allah ya raba mu da su malai ce walamma kana al-kibar min madakhil shaytan yayin da girman kai ya kasance ɗaya daga cikin mashiga da shaɗan yakan shiga wa ɗan adam wa makayiduhu da kuma kaidi-kaidi da yake haɗa wa ɗan adam fala yumkinu takhallus min hadhihi al-makida to babu yadda za a iya kubuta daga irin wannan dabara ta shaɗan illa bit tawadi' sai ta hanyar kaskantar da kai kame da kanka ba kowa ba a cikin mutane eh duk girman ka ka nuna kanka ba kowa ba shi sa ɗaya daga cikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake a cikin al'umma idan ka zo ba za ka gane waye shi ba me ake nufi da wannan yadda kowa yake zaune shi ma haka za ka ganshi a cikin idan kuri aka haka aka aka zauna to shi ma haka za ka ganshi ba za ka zo ka ce ai ga annabi ka zo ka ce ga annabin can ba ba za ka iya tantance shi saboda kaskantar da kai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa wani lokaci sai ka samu annaba akan jaki ya hau kan jaki idan ya hau kan jakin ma sai ya dau wani sai ya goya shi akai duk menene duk tawazu ne ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tafiya a cikin gari haka akan layi babu takalmi a kafarsa ina fata an fahimta sallallahu alaihi wasallam eh zai kai ka ga babban limamin garinku babban shehi ya fito ba takalmi ya tafiya a cikin unguwa daga shi sai zallabiya ba hula ai sai a je a ce akwai matsala ko da sai a ce akwai matsala to duk abubuwa ne duk abin da mutum zai yi ya nuna cewa shi ba wani bane a cikin mutane ya kamata yi amma kuma wannan baya nuna cewa mutum ya je ya ɗauki wulaƙanci da ƙasƙancin mutane a fahimci wannan da kyau eh baya nuna cewa kuma kowa dan malami dan malami ya kokarin sako da kansa kasa kuma kowa ya wulakanta shi kowa a wannan ba ba shi ake nufi ba eh dole ne malami ya ja darajar sa ya ja mutuncin sa saboda jan darajar sa da jan mutuncin sa kare mutuncin addini ne gaba daya wulakanta malami da yi masa abin da bai kamata ba wulakanta addini ne saboda shi wani ramzi ne wata alama ce ta addini to shi sa dole ne ya kare mutuncin sa daidai gurgudu malaita an iyad bin himar radiyallahu anhu an karbo daga iyad bin himar ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ƙara masa yarda qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace inna Allah auha ilayya hakika Allah madaukakin sarki yayin mun wahayi inji annabi sallallahu alaihi wasallam an tawadu akan ku al'umma ta fa ku yi kaskantar da kai ku yi tawadu annabi ce Allah ya mun wahayi na gaya muku cewa ku yi tawabu ku kaskantar da kanku hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har ya kasance wani bai wani alfahari ba wani bai wani takama ba wala yabqi ahadun ala ahadin wani bai zalunci wani ba wani bai ketare iyaka akan wani ba annabi kira da abuci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki masa wahayi akan akan haka wannan hadisi rawahu muslim abu dauda wa ibn majah wa annabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah kara masa yarda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kala ya ce wa ma tawaba ahadu babu wani daga cikin mutane da zai tawabu'u illa rafa'ahu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya dauka shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan daukaka ma kake so ka kame da kanka ba ko a cikin mutane sai Allah ya dauka ka amma lokacin da kake kokarin daukaka kuma da kanka sai kuma Allah ya dunkufar da kai wallahi haka al'amarin ke yankuwa duk mai kokarin ya fito sai kowa ya san shi sai an san shi sai an yi kaza wallahi za ga Allah dunkufar da shi yake amma mutum ma da yake gefe shi yana buya ma baya so mutane san shi sai kuma Allah ya bayyana shi haka al'amarin yake ma tawada abdu babu yadda za a yi wani bawa yayi tawadu lillahi dan Allah illa rafa'ahu Allah sai Allah ya dauka shi haka ayyar take Allah madaukakin sarki ya ba mu tawadu yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zamu tashi abu na takwas daga cikin madakhilul shaytan shine hubbul madahi eh san san yabo shi ma wani ne daga cikin madakhilul shaytan Allah ya tsare mu abinda muka faɗi didi Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم